أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da hudu ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shine ya dace da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya darasi na bakwai aya ta talatin da biyu a cikin suratul kahfi karatun da muke gabatar da shi a nan masallaci mai tarin albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah ta'ala da ke sabuwar gado a yau insha Allah ta'ala za mu dora akan kissa ta gaba a kissar wasu mutane guda biyu da Allah madaukin sarki ya bada labari a cikin wannan sura ta suratul kafi aran musulma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا Allah madaukin sarki yake cewa wadrib lahum mathalan rajulayn ka buga musu misalin wasu mutane guda biyu malaman tafsiri suka ce wannan misalai na mutane guda biyu a ana nufin wasu yan uwa ne guda biyu cikin mutanen makka daga bani manzum ɗayansu mumini ne shine abu salamata abdullahi bin abdul asad ibn abdul ibn abdul alai wanda wani abu salama din shine mijin ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya aure ta dayan kuma kafiri ne shine al-aswad ibn al-asad ibn abdi alai waɗannan su ne mutane guda biyu da malamai suka ce Allah ya buga misali a kansu wasu kuma suka ce a'a misali ne ake yi da uyaina ibn hisin da shi da mutanensa tare da salman shi ma da shi da jama'arsa to qur'ani dai bai faɗi waɗannan mutane guda biyu ba amma ya faɗi ga abin da ya faru wadrib lahum mathalan rajulaini buga musu misalin zanta musu misalin karanta musu misalin bayyana musu misalin ambata musu misalin رجلين متاني غدابي خبر رجلين كنا جعلنا لأحدهما جنتين muka sanya wa ɗaya daga cikinsu yana da gonaki guda biyu jannatai ne kamar bustanai ne kenan gonaki guda biyu min a anabin na inabi an san inabi ko muka ba shi ɗaya daga cikinsu muka ba shi gonaki guda biyu na inabi wa hafafna kuma bi nakhlin waɗannan gonaki guda biyu muka kewaye su da itacen dabinai hafafna kuma ana nufin wato janibin gonakin gaba ɗaya Allah ya sa musu dabinai dabinai dabinai sun kewaye su kalmar alhifafu a larabci ana nufin aljanib hafafna kuma binadina mana muka kewaye su kamar a hifatan kenan ake cewa hafa bihi kawo tabu bi jawalibi muka kewaye wannan gonaki da dalilai duk arziki ciki ina gefe kuma dalilai waje allah bai na umarsa ba sannan kuma muka sanya shuka a tsakanin gonakin ai da allah haula al'anabin na'ila wa wasatar al'anabin sawa gefen gonakin muka sa dalilai a cikin tsakiyar inabin gonar kuma muka yi shuka a ciki Allah ya ce muka fitar da tsirrai a ciki wani ke guda biyu da Allah ya tara arzikin amfanin gona a ciki a lokacin inabin nan kudi ne dabinan nan kudi ne ya ce kiltar jannatai ne atat uku laha dukkan gonakin nan guda biyu kowace an cika mata amfaninta cif-cif shi ne walam tunlin min hushai'a ai lam tunqas min hushai'a babu wani aibu a cikin gonakin amfanin gona ya yi kyau atat ukulaha ana nufin wato a'afat kulla wahidatin min aljannatayn ukulaha kowace gona ta fitar da amfanin gonanta ya yi kyau Allah ya sa amfani ya yi ukulaha sama ‘ya'yan amfani ciki ba a tauye komai ba wa fajjar na kira da kuma da hawa wa fajjar na kira a guda biyu a wata kira a wa fajjar na bitashi a wata kira a wa fajjar na bitafif aljim khilala kuma na hawa a tsakanin gonakin guda biyu sai muka fasa shi ne fajjar na an gane ko fajjar na أنهار عيونا فالتقى الماء بالماء قد خدر فسا كوتونا كوين أن يروا gona tana da sha'awa ƙwarai da gaske idan a cikin ta ruwa ya ratsa kaga akwai ni'ima kenan wa fajjarna ila da kuma nahara ay shaqaqna wa akhrajna wasafa kuma nahara muka tona muka tsaga a tsakiyar gonakin da muka ba su wani kogi kuma yana gudana a ciki ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu Allah ya wa gonarsa haka kun gani ima amfanin gona ya samu ga arziki ga ruwa ko ba ka bane Allah da kansa ya ce kilkal jannata ne ata kukula ko ba ka bane walam tazlim min shay'a to malam ya fa
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا na'am وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا Allah madaukin sarki yake cewa shi wannan ɗaya daga cikinsu wa kana lahu samarun wato yana da 'ya'yan itace na amfanin gona tunda an ce an bashi gona da amfani kaga ai yana da samar kenan wannan samarun din yana da wato kira'o'i kamar haka kira'ar asim da abu ja'far da yaqub wa kana lahu samarun sama run ko bi fathi sa'i wal mim kenan haka kuma can da yace bi samarihi yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha shi ma dai da fataha akan sa'un din da mimun Abu Amr shi kuma ya karanta ne wato bi dhammi sa da yi wa sa'un din nan wato damma da kuma daure mimun wa kana lahu sumrun a kira'arsa wa kana lahu sumrun a maimakon wa kana lahu samarun wasu malaman makaranta ƙurra'u su kuma sai suka karanta shi wa kana lahu sumurun bi bi bi bi dhambil wal asin atha wal mim ga yadda kirawan take wa kana lahu samarun wa kana lahu sumrun wa kana lahu sumurun duk wannan an karanta wannan to idan aka ce wa kana lahu samarun da fataha gaba daya sama kai abin da ya dame ni kuma da hankali akan sa da ni din amma karshen rawun din duk iri ɗaya ne waɗanda suka karanta suka ce samarun da fataha kenan to wannan jam'i ne na samaratu me ya samaratu shine duk abin da bishiya take cirewa ko take haifa na 'ya'ya yana da wato 'ya'yan itace duk abin da aka shuka shi ya fitar da 'ya'ya shi ne ake ce da shi samaru ko samaratun a larabci idan kuma bidonmi ne wanda suka karanta shi da sumurun kenan ko to wannan ana nufin wato dukiya mai tarin yawa wanda take hayayyafa wa kana lahu sumurun yana da dukiya mai tarin yawa mana ‘ya'yan itacen suna fitar da dukiya mai yawa jam'i ne na simar kenan mujahid shi yasa yace a fasararsa wa kana lahu sumurun ya lahu zahabun wa fidda yana da kudi shi wannan mutumin mai gonar wasu kuma jam'i suka ce jam'i ne na as-samarat so wannan da shine abinda malamai suka faɗa kamar yadda Imam al-Asari yace as-samaratu ana yin jam'in ta akan samarun as-samaratu baya daya samarun jam'in su da yawa kamar yadda kuma ake cewa simar ko kace samarun ko kuma kace simarun ko as-simaru shi kuma ana cewa sumuru wancan kira'ar kenan to yana da wannan dukiya ko yana da 'ya'yan itace masu yawa wa kana lahu samarun fa qala li sahibihi ma'ana sahibul bustan mai gonan sai yake gayawa dan uwansa mu'minin shi mu'minin ba shine mai gonan ba mai gonakin ba wanda yake ɗaya kafirin shine Allah ya bashi gonakin dan ku gane dadin kisar arne ne kafiri ne amma Allah ya yi masa arziki sama da na shi mumin ga gona ga amfanin gona ga ruwa ga 'ya'yan itace ya sha arziki ya ƙoshi faƙala da sahibihi wa huwa yuhawiruhu sai yake gaya wa abokinsa muminin nan wa huwa yuhawiruhu a lokacin yana masa zance suna jayayya ana aksaru min kamalan wa asu na fara aini na fi ka kudi shine aksarun kamala kamar yadda masu kudi suke faɗa in mutum ya ga baka da kudi ce talakan banza talakan mutum da ni za ka ja zan yi maganin ka na fi ka da komai banzan mazara karan kaɗan ya saboda yana da kudi shi ma haɗin haka ya gaya abokinsa ana aksaru min kamalan wa walada ai wa aksaru min kamalan na fi ka yawan dukiya wa a'azzu nafara sannan kuma na fi ka wato dangi madaukaka na fi ka kudi na fi ka dangi ko kuma wa a'azzu nafara na fi ka masu min hidima yara bayi da masu min aiki saboda ina da kudi wa a'azzu nafara ko kuma na fi ka yawan 'ya'ya kamar yadda can ya ce in tara ne ana akalla min kamalan wa walada kenan ya yi alfahari wa dan uwansa ko abokinsa mumini suna jayayya da shi ya ce masa ni mai kuɗi ne kuma na fi ka matsayi na fi ka dangi na fi ka kaza na fi ka kaza to yau za ku ga illar alfahari da mutum ya taki kirjinsa ya ce shi wani ne ko ya kuwa ne kaza ba da kyau Allah kiyaye arama mai Allah ya ce ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منقلبا ودخل جنته gashi nan ya taho ya shiga wannan gona ta sun Allah ba da labari ga yabanya ga kayan arziki ana cewa ga ai an yanke za a samu amfani za a samu kuɗi ودخل جنته ya rike hannun abokinsa muminin ba kai kana gadara kana da imani ba ni kuma ban da imanin amma ga abin da nake ci ya rike hannunsa yana kewayawa da shi a cikin wannan gonaki nasa yana cewa ka ganin ku ka ga wannan ku wannan ai kaza wannan samu ai wannan kaza zai yi ai wannan kaza zai yi wallahi malam da ya da ya rudu da wannan gonar Allah ya ce wa huwa zalimul li nafsi alhalin lokaci yana zaluntan kansa zaluntan kansa yana cikin kafirci shine ma'anar zaluntan kai shi ga dukiya Allah ya bashi amma yana zaluntan kansa ya ke musulunci ga wadata Allah ya bashi amma baya bin Allah kashe ashe Allah ya kan iya baka dukiya kuma bai baka imani ba kenan dukiya ba ita ce grade 1 komai da Allah zai maka ya gama maka ba zai iya baka dukiya ya raba ka da imani ya raba ka da dabi'arsa to shine wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zaluntan kansa kenan yana zama cikin kafirci qala ma adunnu an tabida hadhihi abada yace ba na zaton wannan amfanin gonar tawa zai zo ya halaka nan gaba har abada ai ai amfani ya riga ya wuce ai ba wata musiba da za ta samu wannan gonar ta lalace ba wata fari ba wani gobara ba wata musifa ma azunnu an tabida hadi kalmar tabida tahlika wannan gona ta ba za ta taba halaka ba kaga ya alfari wancan alfari ne shi yana da kudi wancan alfari yana da manyan mutane wannan alfari kuma wai gonarsa ai yanzu ta kai matsayin da ba za ta taba lalacewa ba Allahu akbar ahlul ma'ani suke cewa raqahu husnuha wa garratu zahratuha kyawun gonar da kwalliyarta da faranta da amfanin da ya zo yana kadawa shi ya dauki hankalinsa sai ya dauka a ransa ai wannan gona ba za ta balalacewa ba har abada kuma wannan ya sa ya yi inkarin ma wai Allah ma da zai tashi alkiyama ba ba ma a zunnu sa'ata qa'ima kaji kuma ni ban yadda ba cewa alkiyama za ta tashi wa ma a zunnu sa'ata qa'ima wa ma a zunnu sa'ata ka'ina babu magana tashin kiyama ya sha kuɗi ya yi dukiya ya ce kuma in ma har ka ce wai yana ga abokin samu ne in kuma har ma ka ce akwai tashin kiyama to ni wala in rujittu ila rabbi in har an mayar da ni zuwa ga ubangijin nawa da kake cewa akwai kiyama la'ajidan na khairan min hamun kalaba to wallahi sai na samu mafi alherin wannan gonakin a can a wajen Allah ba ni sai ya ninka mu maza bayan nan duniya kaji ba ba imani da Allah ba imani da kiyama a isgilance ba yake fada wai in ma an je din yana so ya ga abokinsa shi fa ninki zai samu a can ba magana asara Allahu akbar wannan min hadin ana nufin daga gonakin munqalaban ana nufin marji'a makoma ko da Allah ya mai da mu mun tashi mun je kiyama to ni kam zan samu alheri sama da wannan wannan ce wanda ya wala irru dittu ila rabbi to shine ƙaryata kiyama in ma har kaga bai yadda bake mumini zai ce in ma har ko wannan mu nan ya sani ba ba wannan raba kaba kawai akwai kiyama dole kawai za a tashi yanzu kun ji abin da ya faɗa ko to bari mu ji me dan wannan yace masa sahibi qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab Allahu akbar thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula na'am lakinna huwa Allahu rabbi wa la
ai muminin take kama mai wa'azi qala lahu sahibu sahibin nan nasa musulmi sai yace da shi wa huwa yuhawiruhu alhali a lokacin yana jayayya da shi kai akafarta bil ladhi khalaqaka min turab ka fi kafirce da ubangijin da ya halice ka da turbaya ka duba sai ya juyar da tunaninsa gaba daya yace ubangijin da ya halice ka ashe akwai wani Allah da ya halice shi ya halicci asalinsa min turabin summa min nutfatin sannan kuma daga wato digon mani ko ainihin wato daga mani ya rikice ya zama gudan jini har ya zo ya zama gudan tsoka har ya zo aka hura masa halitta subhanallah sun masauwa karajula ka gani sannan kuma ya mayar da kai mutum sauyiyan ya daidaita halittarka kai da kake digon mani ka dawo cikin kwana arba'in ka dawo gudan jini cikin kwana arba'in ka dawo gudan tsoka irin tsoka da ake ce da ita mudgha wanda ake yanka ta a ɗan tauna a baka naman miya aka hura maka rai babu ƙashi ba farce ba gashi ba komai daga wannan ran kake ta yaduwa kana girma a cikin cikin mahaifiyarka ita kanta mahaifiyar taka ba ta san yaya kake ba a lokacin amma kana girma kana girma a zo a yi maka kai a zo a yi maka ido a zo a yanka baki a zo a yanka dubura a zo a mai da kai mace ko namiji kai Allahu akbar Allah Allah Allah yana buga mulki tabaraka wa ta'ala ga tuna dan adam shi mutum idan aka zo aka yi shi fa daga wannan tsokar fa yake ma sai fitar da wannan kai haka kan haka za ka yi da gulmi ba a yanka ido ba ba a yanka hanci ba ba a yanka baki ba kurin kan ne haka zuwa wasu kwanaki kuma Allah zai sa ya ce a buɗe mai ido a buɗe ido a buɗe hanci a buɗe baki ha kuma sai a zo a yi yana dunkule sai kuma a zo a fara fitar da kafafuwa duk a cikin cikin mahaifiyarsa ba mala a cikin wata tara ko wata da wata a zo a fara fitar da kafa karamar kafa yar birit da ita nan ake fara nan sama ne kasan a dunkule sai a fara buɗe shi sannan a zo a ce namiji ne ko mace sannan a zo a yanka yatsun shi ma da kafar haka ne sai a fidda yatsa ne a fidda wannan a fidda wannan a fidda wannan kowane mutum da kake ganin sawai mutum wallahi sai da aka yi haka da shi yanzu wannan bai sai sa mutum ya tsallama kanshi ya miƙa wa Allah ba har kana da wani zaɓi bayan abin da Allah ka yi zaɓa ba to a kafarta bin lazi halaka min turawa daga ganin gona daga ganin arziki daga ganin dukiya ka ruɗe ka gigice kana alfahari da kuɗin da Allah ya baka da mulkin da Allah ya baka da sarautar da Allah ya baka kana faɗin maganganun da kaga dama wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la in rujittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba kana izgilanci baka yadda kiyama za ta tashi ba wallahi mala mu'amala da yau wasu suke saboda wadatar da Allah ba su ko mulkin da Allah ba su wallahi mala kawai ganin ku suke ku ne kuke cewa kiyama kiyama amma Allah ya musu amince ba aikin mutum zai nuna ba bai yadda da kiyama ba rashin tsoron Allah rashin mutunci gani yake kawai an mutu an mutu an tafi kawai kai ne kake tabata lokacin ka anan kai a ganin kawai akwai inda za ka ce ka ka bargaza da barna da dan adam yake aikatawa a kasar masu dukiya masu mulki da sarauta ku ji tsoron Allah kan damar da ubangiji ya ba ku karka yadda dan abin da Allah ya baka riko duk abin da ka mallaka wani ya fi ka ko an ce kai kafa kowa kudi a duniya wallahi akwai wanda ya fi ka akwai baka san su kada ka yadda kai wani alfahari ka ce na fi ka kaza wannan takabburanci ne da wulakantar da dan adam kai din ma fa Allah ne ya dauka ya baka riko ya baka ka san riko saboda zaka mutu ka bar wannan Allah shi zai gaje dukiyar taka da abin da ka mallaka duk abin da ka sani a duniya ka same shi anan zaka bar shi wallahi shi ne ma'ana walillahi miratu samawati wal ardh Allah shi yake gaji sammai da kasai yanda ka zo duniya empty ba komai haka hannunka in Allah ya sa da haka za ka koma gidaje ne za ka dauka basu motoci ka saya za a raba gadon su gonaki ne ka saya ka tattaure kai ka tattara kake abin nan za ka dauka basu ɗakinka da ka gyara shi kai kaza kai kaza ba mai shiga sai kai matarka ma sai ta danna sai ka danna mata kararrawa ka kira ta tazo da ta zo kuma shikenan ka ce ta shi fita shikenan an gama kai dai kake zama a ɗakin ka akwai ranar za ka fita yayanka za su bincike ɗakin dalolin da ka ɓoye kadarin da ka ɓoye credentials na takardu na filaye na kamfanoni na gidaje na wane ne na waye na meye du za ka mutu ka tafi ka su a zo ana ta lissafi a ido suna kukan mutu a zuciya suna murna kafin musu dukiya su ma a nan za su cinye ta tafi zubarta dama haka dukiya take ko ka cika more a jikinka ka saka a rigarka ka saka a bakinka ka shaƙa a hancinka ka ji daɗi ka more ta ko kuma kai ta tara ta kwanakinka suna tafiya yanzu satin da ya wuce kwanakin da suka saura mana a duniya sun fi na yau amma yau kwanakin musulun za mu daɗa rage wani satin kuma za mu sake dawa da yardar Allah da rai lafiya to kullum muna da kowa ne shi fi adalinka Allah ya riga ya ajiye kwana nawa za ka yi a duniya to me na tada hankali kana ta tare tare yuhibbuna al-mala hubban jamma ka hada dukiya ka hada haram ba Allah a cikin al'amarinka kuma gani kake duk wanda ya yadda ya zama talaka shi ya cuci kansa kai ka tsira ba ka iya taimakon addininka ba ka iya taimakon al'ummarka ba ka iya taimakon iyalinka ‘yan uwanka danginka kudinka daga kai sai kai gani kake dabara kai ta ce za ta kai ka iya rabanka ke nan da ka ci wallahi mutuwa za ka yi ka tafi ka bari banzan bazara kai Allah ya yi maganin ɗan adam malam da ana tafiya da dukiya lahira da wasu sun gama da mu to amma Allah ya taimaka ba a tafiya da komai bala'i komai kuma malam duk matsayin mutum a ƙasar nan wannan likafanin ne da ake naɗa kowa da shi ake ne ko kun taɓa ganin likafanin sarakuna ko kun taɓa ganin likafanin masu kuɗi na masu mulki wannan farin kyallar wannan alawayyar shi ake nada kowa zikitir ba riga ba wando ba kaza ba kaza ba kaza duk abin da ka tara shi ka tabbata ba shi wallahi wani yake kaga yana yana hamdala saboda ya san shi bai tara ba da tabbata ya tara ba zai alhamdulillah sai ya yi tunanin zafin da zai je tafiya bai ga gidajensa a can ga gidaje a garin can ga gidaje a garin can ga gidaje wallahi yanzu haka ido na ina ganin wani mutum da yake gaya wani mutum miskini yace kai ka daina gani na haka muna haduwa a nan masallaci yace duk ƙasar nan ba inda ba da gidaje kuma duk garin nan da kake gani duk motar da ka gani wallahi na ga dama zan auta ka daina gani na ina yawo akan roba roba Allah ka dai san me nake ci wallahi mutumin nan mala yanzu yana kabari wallahi wani bawan Allah shi da yake wannan abun wani dab da zai mutum bai san zai mutu wallahi wani ya ce masa ga wani masallaci nan ana ginawa ka taimaka ka zo ka dan taimaka dan karamin masallacin ne bai wuce nan gurin wallahi kwata ɗin masallacin ya gani da idansa shi to abubuwan ne wallahi sanyawa ya ɗauki bulo ko ƙwaya nawa ne bulo ya ba bulo ko ƙwaya nawa ƙwaya kaɗan ko rabin ko kwatan gurin ba zai ba ya ce shi dai ga abin da zai iya duka duka bai wuce in sace cika bai faɗi ya mutu matarsa zuwa aka yi ana mata barka wallahi murna kawai zan ja wallahi dafa to daman yana zaune ba sa ci ba sa ci ba sa samu shi kansa in ka gan shi a galabaice yake amma sai dukiya ta masifa da Allah ya tara ya mutu murna wallahi murna a zo a mata tadiya kuma daga bayan an dan zo za ta raka sai a kan dama ta yi kudi matan nan ta yi kudi kudi ɗaya bisa takwas za ta ci amma akwai kudi kuma ga 'ya'yanta rabon 'ya'yanta duk suna tare ta mamaye abubuwa gogon naka kuma yana can yanzu akwai tufa ne a kansa sun yi jayayya da wani ya ce zan ɗaure ka a ƙasar nan duk inda na ga dama sai igiya ta saura ya gaya wani tsoronsa ake ji haka kurin allah ya zo ya ɗauke shi bai shirya ba wani ake lafiya kalau ko atishawa wani abu sai rabbul izzati ka gama tsayar kamala ashe ka ƙare haka za a ɗauke ka a kan makara a je a tona wannan ƙaramin ramin a je a jefa لا إله إلا الله الله كيا رفع معيش to shi da sai yake ba shi shawara yake gaya masa ka kafirce wa ubangijinka lakin na huwallahu rabbi sai dai shi dai shi ne Allah mana yana nuna cewa ni dai a wajena wannan wanda ka kafirce masa shi ne ubangiji na kamar lakin na huwa dinan lakin ana huwa kenan zai zama ko ba ka bane yawwa ni Allah shine rabbi ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada ba zan yi shirka da ubangiji na da kowa ba ba mai bayarwa sai shi ba mai hanawa sai shi kuma sai cika baki gare shi ba me yace me shawara da ya bashi ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله haka إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا na'am فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا to yace walaula iz dakhalta jannataka ina ma da walaula din nan daidai ke da halla ina ma da lokacin da ka shiga gonarka bawan Allah mu'min da sai ce da shi gonarka ma'ana gonarka ce ba ta wace ba walaula iz dakhalta jannataka ina ma da lokacin da ka shiga gonarka kulta ma sha Allah da cewa kai ma sha Allah tabarakallah ma'ana am- al'amru ma sha Allah kai wannan lamari yadda Allah ya so ya yi shi ko ma sha Allah kana abinda Allah yake so shi yake kasancewa da sai ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah babu wani karfi in ba ga Allah ba yani la aqdiru ala hifzi mali ni ban isa in tsare dukiyata ba ko kuma in kare dukiyata daga wani abu da zai same ta ba karfin duk yana wajen Allah da baka ce gonan nan ba a isa a ta kone ba da baka ce gonan nan ba za ta taɓa lalacewa ba ai ta riga ta kai ta tsallake ya ga yabanya ta yi har wato wato daga hisham ɗan ƙurwa daga babansa idan ya ga dukiyarsa wani abu da ya birge shi a cikin dukiya ko amfanin gona ko dabbobi ko kiwo in ya shiga gonarsa yana kallo in ya ga abin da sai ce masha Allah la quwwata illa billah to wannan shine abin da kaga motarka idan kaga shagonka ya burge ka kaga gonakinka kaga dabbobinka da kake kiwatawa kaga kamfanoninka kaga kadarorinka kaga abubuwan da Allah ya hore ma da arziki sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah a lokacin kuma sai ka tuna akwai wanda kuma yau abincin da zai ci guda a bakinsa a gidansa ba shi da shi kai kuma Allah ya tara maka komai baka da matsalar sutura akwai wanda wallahi kafin ya ɗinka rigar da zai sa sai ya shiga uku sai ya yi shiga uku baka da matsalar abincin da za ka ci akwai wanda wallahi komai na shekara yake tara wannan matan kai ilalace ne wani dan uwa ke gaya mun yace wannan ya san shi ina ba ku labarin dan kusan irin yanda mutane suka shimfide wa wannan duniya yace mutum ne malam Allah ya masa duk abin da zai masa musulmi ne mawadaci akramaka Allah shafanansa a kasar waje yake komai na shekara yake siya sai abin da ba zai yiwu ya ajiye shi ba ka gama kilin na duk gidansa gaba ɗaya katan katan katan katan na tsawon shekara yake zube shi shinkafa haka taliya haka magi haka mai za a duba expiring date ɗin shi a tara na shekara da manja da madara da wane ne ruwan sha shi ma haka sutura komai 'ya'yansa na shekara takalma a waje yake saya a waje zai je manya-manyan kamfanoni na fata ya yi ta saya kwantina-kwantina ake shigo mai da kaya takalma daidai da silifas ɗin wanka na banɗaki daidai da tawul daidai da gilas daidai da huluna daidai da agogo duk abin da ka sani shekarar duniya ku sai an canja motocin hawa alkawari ne nasa daban na matansa daban na kazaɗinsa daban na zuwa yara makaranta daban komai sito ne da shi iya ganinka kawai ma'aikata ne suke zuwa kai su ta farke katar ɗin taliya su ta farke katar na makaroni su ta farke katar ɗin kuskus su ta farke katar katar na abin da ɗin manja da waye kawai shekara guda kawai da wanda zai ci da wanda baki za su ci da waye wasu shekarar sai ta kai ƙarshe abincin him aka ce wata rana ya gina sabon gida duka duka ba abuwa talbi da shiga shekarar ya hada kayayyakin abinci a tsohon gida shi ma sabon gidan sai aka je aka yi masa nasa cafanan daban komai da ya zo ya ce wa iyalansa kada wanda ya dauki ko makullin mota komi kada dauka in banda kayan jiki don shi ma ba za ta fi tsirara ba duk wacce ta dauki wata jaka ko ta dauki wani abu ko yaron da ya je ya buɗe akwatin sai ya dauki wani abu ko na abu credential din makaranta ne ko da za a dauka a tafi sabon gida babu abin da babu a ciki kuma wallahi haka aka yi haka alfahari aka ramakalla haka ake yi a garin nan ba ana wannan abin da nake gaya musu saboda ya samu wadata Allah ya bashi aran lokaci hakan aka tashi aka koma sabon gida dan wanda yake ba da labari ce mala abincin sai shi ne Allah bai ba da basirar da za a dauki tsohon kayan a yi sadaka da shi akwati akwati kayan shi ce wallahi mu ne dai kawai yaran gidan in mutum ya zo ko wani abokin mu kira shi ba mu tafi sai mu ce kai je ka ɗaya huluna guda biyar kai je ka ɗaya guda goma takalma ku na fata a cikin akwati akwati ko buɗe su ba yi ba ya manta da su shadda shadda koyi koyi sutura menene can an samu sabo nan me yasa aka tashi daga nan wai yayi idan mutane mutane sun yawa unguwar jama'a ta yawa shi aka tashi baya son mutane amma kuma in yi mutu za a kai shi cikin mutane abin da ya shi wadata kenan haka da kada mutum ya samu dama wani da kake ganin sa kamar mai imani talauci ne ya tumurmushe shi wallahi idan ya samu wadata yadda zai yanka ta wuce yadda kake tsammani shi sa Allah mai maganin mutane wani ya buga ya buga ya nema ya nema Allah ce a nan muka ajiye gaba shekara arba'in yana zuwa kasuwa yana nema buge-buge nema hakan nan da yadda yake ba ya uba fallasa wani kuma daga zuwa yana fara neman kudin duka-duka bai wuce shekara ɗaya da rabi ba har ya fara yin suna ya ɗaukaka ya ci gaba to wataƙila shi kuma rabonsa da lahira aka ba shi yake cin yawa da duniya shi kuma wancan a hana shi duniyar ya takura don ya koma ga Allah ya mutu shiga aljanna duka yanzu an yi wannan maganar sai wani ya ce ai halattun sai ko halattun naka ne zaka ce akwai tausayi akwai jin kai amma wannan ba wannan fa dai wannan abun fa wanda ta haife shi ba ba ta da daki a wannan gidan Allah kai bari in gaya maka wani abu da ku sani ba in ma ka sani da ta gaya maka ka san yanzu cewa da yawa masu kuɗin yanzu billahi lazim malam iyayensu in sun zo a boys kwata ake aje su uwarsa ko ubansa bai isa ba su isa a sa su a cikin ainihin gidan ba matan ma barata bane ba boys kwata sai ya kashe kuɗi ya gama yin wa kansa hidima sai ya wasu ɗaki a can bayan gida ɗan ƙarami matsatsi da ɗan falanta da mai aikin ta ajiye ta a can gefe idan an tayar da janareto ba ta da wuta in akwai nefa tana da wuta haka al'amarin yake wani analysis da aka yi malam ka duba uwa lokacin da kake yaro karami da kai da kaninka da yayanka da kannanta da yan uwanta gidanku a gaban tsohuwarka ba kai ɗaya bane ku wajen goma sha ko ashirin ko talatin babu rana ɗaya da aka taba kai ƙarata ta gagara kula da ku tun ba ku da wayewa za ta shirya kuna zuwa makaranta a gabanku a gabanta ku je makaranta ku damu har ku shiga jami'a har ku mallaki kaza kaza sauransu uwa ɗaya sai ta riƙe yara wajen goma sha ashirin ita kaɗai a gida shi yasa kuke ganin suna tsomarewa suna tsufa in ba ta samu kulawa ba ka ganta ta makance ta gaji baki yau yana zuba fatar jikinta ya daɗe ta sunkuya wannan yayan da ta tara guda ashirin guda kaza su suka gajiyar da ita yawan taɓa ruwa yawan sunkuyawa wanki yawan shiga kicin da zafi na wuta kullum sai ta shiga sau nawa ana bacci ita tana farke sai ta muku abinci karyawa da safe in kun tafi ku dawo kuma da rana jira kuke kuma ta dafa muku kamar baiwa amma abin mamaki akan kalla idan waɗannan yaran suka zo suka girma sai a rasa waye guda ɗaya zai iya ɗaukar nauyin uwa sai a ce wane gaskiya ni zan ba wa hajiya ɗaki kai kuma gaskiya za ka rika sai mata abincin karyawanta kai za ka ɗauki nauyi kai kuma wane kai kuma kai za ka rika sai mata taliyar ta ƙari kai kuma wane ka rika sai mata tsire tun da suna son tsire duk bayan kwana biyu kai kuma wane ka haka ake rabawa ga baki daya kaga ita dai ta ɗauki nauyin su gaba daya amma ƴaƴanta ga baki daya wallahi ba su iya ɗaukar nauyin ta da yawa akwai wanda ma in ya ɗauki nauyin uwar sai ya yi gori wa sauran ƙannansa da ya yi yasa wa yake ta uba kuma dama kaga mutum iya hamshakin mai kuɗi mai wadata amma kakka so kaga ubansa na rantse da Allah ubansa bai da rigar da zai je daura aure amma yana da kuɗi kaga gidansa iya gani amma ka daidai gidan ubansa wani ai yayi wannan garajen wani abu ya same shi ya je a gaida mahaifin shi abokanansa masu kudi aka cika motoci masu tsada aka sa shaddodi ana kada riguna aka je za a gaida ubansa ana zuwa sai aka yi gidan uban ba zai shigo ba sai wani yace yanzu kai dan Allah kai dan iska ashe mara mutunci dan abu kaza yanzu kai ubanka anan ka bashi anan yake zaune daga nan bakin kofa ta dura mai asha yace gidan matarka daya gidan matarka daya da take wuri kaza sai ya sayi gidan nan sau ashirin yanzu ubanka ne wannan ka samu dai shi amma dan iska ne kai baka da mutunci abokinsa ne ya cancanta ya zage shi ya ji kunya ya tozarta kuma abin da ke faruwa kenan iyayen su gama wahala akan mu mu samu dukiya muna samun dukiya akan matan mu yake kare su gama wahala akan mu mu samu dukiya gurin mu mu gina ƴaƴan mu gidaje mu je da su daki amma iyayen mu suna cikin wahala to wannan suna raye kenan idan sun mutu kabarinsu ba a iya zuwa manta kabarin iyaye ke mutum ya mutu a cikin 'ya'yansa a garin 'ya'yansa shekara biyu uku 'ya'yansa sun manta ina kabarin shi yake kuma ka tambaya da yawa waɗanda ubansu ya mutu su gaya maka a makabartar da suka binne uban ina kabarin yake yanzu sun manta shi an bubbunne mutane ya buya don me yasa saboda ba sa zuwa ziyara shi mahaifiyarka ta mutu ka manta ina kabarin ce yake saboda ba ka zuwa kuma an faɗa mana a sunna mamaci yana son a kai mai ziyara a yi mai addu'a to a duniya ma baka damu da shi ba ba ka ziyartarsa yaya idan ya mutu shi yasa duk wanda ya kokar da kansa a rayuwa wai zai kashe kansa don ya kara wa yayansa dukiya ya gama da kanshi wallahi ka tara wa ‘ya'yanka dukiya ka tara musu baka musu tarbiyyar addini ba su yi amfani da dukiyar su saba wa Allah yanzu irin waɗannan kazantattun ‘yan batsa marasa mutunci kazamai da suke kazanta a fili duniya ta gani mai amfani su su kai maka kamashin bala'i kai ka gina musu ta tara musu amma ba za su iya gina maka masallaci guda ɗaya ba bayan ka musu su ce yau wannan na babanmu ne bari mu gina masa a yi sallah babanmu ya samu lada ka gina musu ka tara musu gawarsu ba za su iya tonar rijiya guda ɗaya sadaka jariya cewa Allah ya kai wa babanmu lada duk wanda ya sha wannan ruwan rijiya ba wallahi ko sana ci ba za su ba saboda baka musu tarbiyyar ci ba baka nuna musu muhimmanci ka tun kana rayuwar su ka nuna musu kawai kai bawansu ne ka nemo ka ba su yaran yanzu sun dauka kawai dole ne kawai inda ya girma dole ka nema mai makaranta dole ka bashi abinci dole ka masa kawai kawai kai bawansa ne kawai amma shi kuma baya jin kana da wani haƙƙi a kan shi na uba ya yi maka mu gyara wallahi akwai da na sani rana ba ta da daɗi ya ce da shi da cewa kai ma sha Allahu la quwwata illa billah in jarani ana aqalla minka malan ya ce in tara ni ka ganni ana aƙallu min kamalan wa walada ni na na fi ka ƙarancin duki ana fi ka ƙarancin yaya in tara ni ana aƙalla min kamalan wa walada aƙalla mafi ƙaranci malan dukiya wa walada da baka faɗi haka ba fatakabbarta wa ta'azzamta alayya me kon kai tawadu ka gaya mun kai ni ban kai ka kudi ba ni ban kai ka yaya ba amma sai kai girman kai kace wai kafi ni kudi kafi ni yaya kafi ni masu hidima kafi ni kaza wai shi mu'minin da yake gaya masa shi wanda yake da wadata kamata yayi ya zama yana da tawadu kana da kudin kace ka ai wani kafi ni wadata ko kana da yayan kace wani ai kafi ni ai ina fatan dai Allah kai ne matsayin kaga ka kankan da kai to da haka ya kamata ka ci to sai ya ce me me fa'asa fa'asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika wa yursila 'alayha husbana ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا Allah ya ce tun da baka faɗi haka ba kai girman kai ka nuna kai mai shi ne fa a sa rabbi to la'alla ubangiji na an yi ne khairan min jannatika ni kuma ina zaton a lahira Allah zai bani mafi alkhairi daga gonar nan ta sama da gonarka kai kuma taka gonar wa yusila alaiha usbanan zai saukar ko zai aiko mata usbanan azaba wannan gona ta tun da kai alwaki a kanta ka nuna kai mai arziki ne abdullahi dan abbas ya ce wa yursila alaiha usbana ai wa yursila alaiha nara Allah sai ya saukar da wata wuta ta cinye gonar nan naka tunda ka ce wai ta kai ai ta riga ta tsallake ba abin da zai same ta minas sama daga sama kamar tsawa ta tafi da take tafa da wuta ka san Allah ya sassaukar da tsawa tsawar mai tafa da wuta kamar tsawa irin hadiri din nan ga ba ba ba ba ba ba ba ba a wani wurin wallahi hadda wuta ma sai ga ta kone daji nawa-nawa aka halakar da su da tsawa to ina zaton ubangiji sai ya yi wa wannan gona taka tun da ka karyata shi fatus biha sa'idan zalaqa wannan gona taka za ta waye gari ta zamanto ƙasa ce zalaƙan ta zama yashi ba komai yashi za ta zama lana ba ta biya za ta bushe ƙarƙar ta zama yashi ana shiga ma tana kame kafar mutane shine zalaka a san gona ta riga ta zama yashi kuma zance ya kare in ba haka ba kuma ga wani abin da zai faru أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا au yusbiha ma'uha ghawra ko kuma ruwan da ke cikin gonan nan ba mun ce Allah ya bude kogi a ciki ba to wannan ruwan da yake ratsa wannan gona zai wayi gari ya zama gaura gaura ya yanke gaura ya kafe gaura ya bushe aw yusbiha ma'uha gaura ga'iran munqati'an dahiba ya zama sauran kankan wanda da hannu ma ba za a iya zuwa a ɗebo shi ba ballantana a saka guga a ji a ɗiba ko gugar da za a ɗiba a yi bayan gonar taka Allah zai ɗauki ruwan ga baki ɗaya falan tastati alahu talaba baka isa ka nemo ruwan ba ma'ana in talabtahu lam tajidhu da za ka nemi ruwan wannan kogin wallahi sai ka nemi shi ka rasa shine falan tastati alahu talaba ka nemi ruwan kogin nan ka rasa ba za ka iya samun shi ba wannan shi ne nake zaton sai ya samu gonarka tun da ka ƙare ta tashi alƙiyama kuma kai alfahari me fa وأحيط بثمنه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق أنفق فيها وهي خاوية لا إله إلا الله وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا shikenan gashi nan ya zo ya shiga gona wa uhita bi samarihi sai aka sa azaba ta kewaye wannan gona da 'ya'yan itace addu'ar magana wannan muminin ta tabbata malamai suka ce wuta Allah ya saukar da wannan gona din da daddare fa asbaha yuqallibu kaffayhi wa yawayi gari kawai yana zuwa yana ganin gonan nan yaga ta kone kurmus yuqallibu kaffayhi yana ta juye tafin hannunsa kuda kamar yana salati ga irin da mu yanzu in musu masiba ce dan dai mu musulmi ne muke cewa da'i illa inna lillahi wa inna subhanallah kaga mu duk Allah muke kira shi kun fa asbaha yuqallibu kaffayhi yana ta jujjuya hannayensa ya sufiku biyadaihi ukura ya buga wannan hannu ya juya zahiran da batinan ta'assufan wa talahufa yana nuna bakin ciki da damuwa kuma yana tunda me ya kashe na kudi alama an faka fiha dangane da abin da ya kashe na kudi na kudin aiki na kudin iri na kudin noma na kudin kaza na kudin kaza wa hiya khawiya gona kam ta nike ta rushe kamu ya sake ta amfanin gonar gaba ɗaya ya faɗi ƙar ya sha wuta da bishiyoyin da kayan shukan da dabinan da inabin khawiyatun ala urushiha sun faɗi ƙar ba abin da kake gani malam sai baki ƙin ƙasar kanta ta kone ta zama yashi waya ƙunu sai gashi yana cewa ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada kai tona da ban yi shirka da ubangiji na da komai ba da kowa ba da na sani da ban yi shirka ba kaga sai da ya asarar dukiya ya gane da ya sani da bai shirka ba to da yawan su sun fi komawa ga Allah lokacin da Allah ya dora musu asara duk wa'azin da zaka yi masa ba zai gamsu da kai ba amma in aka tafka masa wasu asara akan dukiyarsa to lokacin zaka ya fara rike sharri masifa ce ta same shi ta fitar hankali karaya gobara yara sun sace kaya a shago jari ya karye miliyoyi kaza ana nema an yi lissafi ba kyan gari to a lokacin ne wai zai rage barci sai ga mutum ya ta rike ya fara rike carbinsa da fa baya zuwa masallaci eh amma yanzu wuya ta dawo da shi yanzu za a nemi mutanen kirki da kuma ana ganin an yi kudi an tsallake malam me faru ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا Allah ya ce walam takun lahu fi'a ba shi da wata jama'a yansurunahu min dunillah da suka isa su taimaka masa ba Allah ba yamna'unahu min azabillah jama'a da za su hana shi daga azabar Allah ba da shi wallahi ka sani akan Allah duk lokacin da bala'i ya same ka ba wanda ya isa tsare ka Allah kadai ya isa kare ka ka kama Allah ka huta ba shehi ba wali ba akan Allah Allah za ka rike shi ne kadai zai yi maka kuma waɗannan mutanen da kake biyewa suke yaudara ka suke kai ka su baro idan bala'i ya same ka ba wanda ya isa yi maka wani abu bai san ka ne ma zai zo yi maka jaje wani gefe zai koma na yana wannan kamar zai fashe wallahi yau ko ciwo ya same ka akwai wanda dariya yake yau in aka sace ma mota akwai wanda zai ce ya tsalle ya kada kai ya ji daɗi haka muke tafiya da maƙiyanmu ba mu san su ba duk yadda kake gaya ma wanda baya son ka to ka bi Allah kurin ka huta amma wannan ɗan adam ba a yi masa wallahi ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا kuma bai kasance muntasiran mumtani'a wanda za a bashi kariya wanda za a bashi taimako ba bai sai taimaka wa kansa ba shi ma kuma ba wanda ya sai taimaka masa sai me هنالك الولاية لله الحق haka هو خير ثوابا وخير عقبا hunalikal walayatu lillahi alhaq wannan shine wato walayatu lillahi wato cikakken ƙarfin mulki na Allah mai gaskiya kalmar alwalaya wato a kiyama in abun wato mulkin Allah yana tabbata idan kaga kiyama ta tashi zaka ce to lalle Allah shine mai cikakken iko kisa kira'ar hamza wal kisa'i hunalika wilayatu lillahi haqqan alwilaya as-sultan wasu kuma suka ce alwalaya daga muwala ne da nasr kamar da yadda yace Allahu waliyul ladina amanu abinda ake nufi wato wannan ita ce wato wannan shine karfin mulkin Allah na gaskiya wannan abun ba Allah waye sai ya ci huwa khairun sawaba Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairi mai ba da kyakkyawan sakamako afdalu jaza'in li ahli ta'atihi ba wanda yake ba da sakamako mai kyau irin Allah wa khairul uquba sannan kuma kyakkyawan makoma ta tabbata a wajen yi wa Allah da'a duk wanda ya bi Allah shine zai samu zai zai samu kyakkyawan makoma daga gare shi daga ƙarshe mai Allah ya ce malam واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء haka فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا na المال والبنون زينة الحياة الدنيا haka والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا na'am ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا Allahu akbar وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا na'am ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه na'am ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها Allahu akbar ووجدوا ما عملوا حاضرا Allahu akbar ولا يظلم ربك أحدا Allahu akbar Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani insha Allah sati mai zuwa za mu tashi misali da Allah ya buga dangane da wannan rayuwar ta duniya bayan ya kawo wannan kisa na mutane guda biyu ga inda karshen sai kasance sai ce to ita kuma duniya ita ma ga yadda take abinda muka faɗa ne dai Allah muke roƙo shi ba mu lada wanda muke da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh